وصلى الله وسلم على النبي الكريم اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙara ƙaddara mana saduwa a karo na goma sha biyar cikin wannan zama na karatun littafin al-mughir na maulana shekul islam wa sa'adatul anam الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحمد لله kamar yadda aka sani satin da ya gabata muna karatu a cikin abin da ya shafi bayani kan salatul fatihi da kuma batun cewa karanta ta ƙafa ɗaya yana daidai da saukar alkur'ani ko katamar alkur'ani sau dubu shida ko sau shida to lalle wannan shine abin da muka ambata tun a farko ya zama sababi babba na wallafa littafin almughir saboda waɗansu daga cikin mutane sun yi amfani da wannan wato littafin at-tafsir da abin da yake cikinsa na kore wannan batu daga maulan mushau tijjani wasu suka yi amfani da shi akan cewa maulana shekha sharif yana inkarin maganganun shau radiyallahu ta'ala anhu wal iyadu billahi wanda shine maulana ashekha sharif yake ƙara nusar da mu a cikin littafin almughir yana mai warwarewa wannan shubha ɗin da farko kafin shiga gaba ta biyu wanda shine fasali na biyu wanda a yau maulana ashek zai mana magana akan muƙarana da suke tsakanin ismul azam da kuma salatul fatihi wanda ta zo a cikin jawahirul ma'ani na maulanmu shawali al-harazimi da ya tattara akan maganganun maulanmu shauti dani radiyallahu ta'ala anhu abinda nake so na isar mana hukunci na lada da auna lada maulana ashaka sharif yana so ya nuna mana cewa wanda shine ƙarshen maganar mu cewa al'amarin lada wani abu ne wanda ba za ka iya hukunci a kansa ba kasantuwar Allah maɗaukakin sarki yana sakayya a cikin lamari na lada ga bayansa yadda ya so. Za ka samu wasu a cikin bayi idan sun yi aikin alkhairi ana ba su lada goma, wasu zuwa ɗari bakwai, wasu kuma sakamakon ladansu Allah ne kaɗai san iyakarsu, iyakarsa. To don haka ba za mu iya cewa idan mutum ya karanta alkur'ani mun san adadin ladansa ba har sai in mun san matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki sai mun san matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda lada yana da alaƙa da matsayin mutum da wato wilayar mutum a wajen Allah ta'ala abin da yake a nan a zahiri maganan fifita salatul fatihi ko kwatanta ladan salatul fatihi da alkur'ani a baya mun ambata cewa magana ce wadda take da alaƙa da mai karanta alkur'ani idan mutumin kirki ne to ƙur'ani ya fi masa komi idan mutumin banza ne salati ya fi markaratun alkur'ani saboda irin abin da ya zo na narko da jan kunne ga mutanen da suke karanta alkur'ani kuma suna kaucewa karantarwa ta alkur'ani ɗin ba sa kanta alkur'ani yana tsine musu kuma Allah ya tanada musu azaba amma shi mai salati ba inda aka tanadi wata azaba a kansa to wannan magana ce akan halin masu karatun ba wai akan shi abin da ake karantawa ba wannan ita ce magana azam wanda ya samu irin wannan ismin da karanta wannan ismin ladan da zai samu in ya faɗa sau ɗaya da karanta salatul fati sau ɗaya wanne ne ya fi kamar yadda na faɗa ismin lahil azam ana samun sa ne daga cikin littafi to sai ya zamo wani lahil muqaranati zatiya bainal fati wal qur'an hakika na yi ishara wajen ɓata duk wata magana da za ta sa a auna a daidaita alƙur'ani da salatul fatihi in dai muƙarana ce zatiya wato in dai za a auna alƙur'ani a zatinsa ko a auna salatul fatihi a zatinta a ce daidai take da alƙur'ani ko daidai take da wani harafi na alƙur'ani wannan maganar bata inganta ba kuma wannan magana ɗin barna ce babu wani musulmi da zai iya ambatanta in muka yi la'akari da lafazi na alƙur'ani zance ne na Allah shi kuwa salati kowane iri ne zance ne na wani mutum. Bi kauli inna zalika yaqtuluhu kalamu shekhi at-tijani radiyallahu ta'ala anhu fi nafsi jawahirul ma'ani. Kamar yadda na faɗa wannan magana maganar Shehu Tijjani tana rusa ta a cikin ladan karanta salatul fatihi ya fi ladan ismullahi azam ne wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal kuwa a'zamu minha yace a a ai ismul lahi salatul fatihi sau dubu shida sai kuma aka ce idan ka in ka wato ladan salatul fatihi sau dubu shida sai kuma aka ce ita salatul fatihi mu fahimta ita salatul fatihi za ta yi daidai da a za ta yi daidai da wato a karatun alkur'ani sau dubu shida to kaga idan aka ce wata gaba a cikin alkur'ani wanda kowace gaba kamar da nake faɗa za ta iya zama ismul lahil azam ya danganta ga wani ismi aka lamuncewa shi wannan mai karatu din mai karatun alkur'ani to a wannan gaba din sai kuma aka ce to kowace gaba da ta zama ismul lahil azam za ta fifici karatun a wato salatul fati sau dubu shida to tunda an ce za ta fifici salatul fatihi sau dubu shida to a nan za mu iya gane cewa idan dai wani yanki daga alkur'ani an karanta shi zai fi salatul fatihi sau dubu shida to ya za a ce kuma ita salatul fatihi guda ɗaya ta fi alkur'ani sau dubu shida kaga wannan yake kuma a ce duka daga mutum ɗaya aka ruwaito wannan maganar wannan zai tabbatar maka da cewa akwai buƙatar a sa tunani a sa hankali a sa mizani na ilimi cikin wannan hukunci ba mizani na son zuciya ba wa qala sayyidi aliyu harazim yace sayyidi aliyu harazim yana faɗa a shafi na 68 zuwa 69 yace wa amma ma akbarahu bihi sallallahu alaihi wa sallama an sawabil ismil azam amma abinda manzon Allah ya bashi labari daga ladan ismul azam al-kabir allazi huwa maqamu qutbil aqdal wanda wannan shine makami na kudubin kudubai wato idan aka ce batu akan ismullahi azam dama wannan batu ne na wulaya batu ne na matsayi matsayin mutum a wajen Allah sai Allah ta'ala ya bashi wannan ismullahi azam din to tunda batu ne akan makami dan haka kamar yadda na faɗa tun a farkon karatu shi akwai sawabul amal a man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha akwai kuma sawabul martaba shine ila sab'i mi'ati dhi'fin ila as'abin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wafiyun alim shi ubangiji yana lullunka lada gwargwadon matsayinka a gun Allah gwargwadon yadda zai baka lada a cikin ayyuka to idan bawa ya kusanci ubangiji Allah ya lamunce masa wani ismi nasa boyayye a cikin alqur'ani mai tsarki ko ku a cikin littafin sa to wannan suna ɗin da aka lamunce wa mutum shine wato a mukami na ƙudubi na ƙudubai faƙalar shaiku radiyallahu anhu hakiyan ma akbara gobe yin sagidul wujud to anan ne maulan mu shau radiyallahu ta'ala anhu yake hakaitowa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi labari bi annahu ya hasulu li talihi fi kulli marratin a sab'una alf maqamin fil janna wato wanda ya karanta ismullahi azam zai samu makami dubu saba'in a gidan aljanna wato in ya kai a bashi wannan mukami ɗin kafa ɗaya idan ya karanta zai kai ga ya samu wato matsayi a gidan aljanna a guda dubu saba'in fi kulli makamin sab'una alfan min kulli shay'in fil janna a kowane makami akwai ninkin abin da ke gidan aljanna sau dubu saba'in ila an kala har zuwa inda yake cewa walahu fi kulli marratin sawabi ma subbiha bihi rabbuna ala lisani kulli makhluqin in mutum ya samu ismullahi azam idan ya karanta kafa ɗaya zai samu ladan duk wani tasbihi da aka yi wa ubangiji a harshen kowane irin makaloki min awwal khalqi adam ila akhirih tun daga wato a farkon halittar annabi adam zuwa ƙarshen wa ƴaƴan annabi adam walahu sawabu salatil fatih idan mutum ya samu ismullahi azam ya karanta kafa ɗaya zai samu ladan salatul fatih lima uglika bi tamamiha gaba ɗayanta sittatu alafi marratin sau wato dubu shida li kulli marratin daga kowace kafa ɗaya walahu sawabu suratul fatiha kuma zai samu ladan suratul fatiha walahu sawab man qara alqur'ana kullahu zai samu ladan wanda ya karanta alqur'ani gaba ɗayansa kar mu manta bismillahil azam yanki ne daga cikin alkur'ani wannan ko ba bakon abu bane a ce wani yanki a qur'ani in an karanta shi za a samu ladan qur'ani gashi nan dai muna ga su qul huwallahu surati yasin in an karanta ta kamar an sauke qur'ani sau goma qul huwallahu kafa daya daidai take da izo 20 sau uku daidai take da ka karanta alkur'ani gaba daya wanda yayi sau shida ya ma bi wanda ya sauke alkur'ani wannan wata magana ce ta daban sananniya a cikin nasoshi to muna maganar shi ismullahi azam wani yanki ne a cikin alkur'ani don haka ba ba mamaki ba ne a ce ya ka karanta shi an baka ladan alkur'ani ani bi kulli marrati ajri katmatin yace ina nufin duk wanda ya karanta shi ismullahi azam sau daya za a ba shi ladan katamar alkur'ani sau daya ila akhir kalamihi radiyallahu anhu zuwa ƙarshen maganarsa Allah ya ƙara masa yadda fatawjihul kalam as-sahih wato fuskantar da wannan zance mai inganci kama arattuhu kamar yadda na nufa fi takfir a cikin littafin at-takfir huwa annahu lamma kana al-ismu al-azam al-fadil idan ko ya zamanto ismul lail azam wanda shine aka wato mafifici ya adilu a thawaba khatamatin min al-qur'an yana daidai da ladan sauke Qur'ani sau ɗaya, fi haƙƙi talihi a haƙƙin wanda ya karanta, shi ma ana magana a haƙƙin wanda ya karanta, tunda shi Ismullah azam ya danganta da irin matsayinka a wajen Allah maɗaukacin sarki, wannan ta sa ya lamunce maka wannan a suna ɗin, wato Ismullah azam ɗin. To, idan aka ce karanta ƙafa ɗaya, tunda magana muke akan muƙamin mutum a wajen Allah. To, wannan mai muƙamin, zai samu ladan kamar an yi katamar alkur'ani ne ala niyyati qutbil asab akan niyya na kudubi na kudubai wato ɗaya daga cikin mafi girman bayan Allah almuqarrabun a wajen Allah madaukakin sarki wa huwa min alqur'an tare da cewa shi ismullahi alazam din nan yana daga cikin alqur'ani sai aka ce in ka karanta za a baka ladan sakwa guda ɗaya kama huwa ma'alum kamar yadda muka sani shi ismullahi azam a cikin alqur'ani yake wa huwa yafdulu yafdulu al-fatih shi kuma sai aka ce in ka karanta ismullahi azam sau daya kamar ka so din qur'ani idan kuma ka karanta ismullahi azam kafa daya yana ya fifita da karatun alqur'ani sau dubu shida bitilkal maratib mukula magana muke akan asalin maganar mu shine in ka karanta salatul fatihi kafa daya an ce an ce kamar ka sauke qur'ani kamar ka sauke qur'ani sau dubu shida yanzu sai aka ce in ka ce ka karanta ismullahi azam kafa daya kamar ka sau karanta salatul fatiha sau dubu shida kamar ka yi karatun alqur'ani kuma kafa daya sai aka nuna anan ismullahi azam wanda wani abu ne shi ismullahi azam wani abu ne a cikin alqur'ani sai aka ce ya fi salatul fatihi sau dubu shida an fahimce da kyau sai kuma ya zamanto da aka ce ya fi salatul fatihi sau dubu shida daidai ke da kuma sau kwa guda ɗaya to shine anan maulana a shakar sharif ya ce maganar nan duka guda biyu daga maulan mushau tijjani aka rawaito ta to shine anan sai ya ce to ta yaya bitilkal maratib ita ta wuce salatul fatihi da wannan martaba allati zakara hal sheku wanda shehu tijjani ya ambata fi hadhihi kafiya a wannan kafiya allati ashara ilaiha wanda yayi nuni a gare ta fa innal fatiha al mafdulata ita salatul fatihi wanda ita ce ismul lahi azam ya fifita la yumkinu an takuna ta'dilu shay'an min al qur'ani zatiyan to ko inda haka ne salatul fatihi bata isa ta yi daidai da wani abu a zatin alqur'ani ba tunda ismul lahi azam a qur'ani yake kuma ya fita sau dubu shida ko kuma ya fi sau mai sakon alkur'ani sau dubu ɗaya kuma shi a cikin alkur'ani yake to ya za a ce wani abu a cikin alkur'ani ya fi salatul fatih sau dubu shida sannan kuma a ce ita kuma kafa ɗaya ta fi alkur'ani sau dubu shida ta yaya wannan wani abu ne kalam ne rayu mantiki ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a wayabka an yakuna al-kalam ma al-fatihi to zai zama abin da ya rage zai zama to zance akan wato akan ita salatul fati wa tilawati man la ya'mal bil qur'an dama maganan shine kawai magana ake anan zamu fahimta cewar magana ce akan wanda yake karatun alqur'ani kuma baya aiki da alqur'ani wa hiya halatun istisna'iyya kaga wannan hali ne na togewa duk wanda ya karanta alqur'ani yana da matsayi iri kaza amma wanda ya karanta alqur'ani kuma ya zama baya kan tsarin karantarwar alkur'ani to wannan maulan mu shehu tijjani ya ce salati ya fiye masa shine a wani wajen ya ce ai in ya salati ɗaya ma daidai yake da ya sauki alkur'ani sau dubu shida ba don komai ba duk sakwarsa guda ɗaya qur'ani yana tsine masa walil likulli affakin asim yasma'u ayatul lahi tutla alayhi thumma yasirru mustakbiran ka allam yasma'a wa bashirhu bi azabin alim ko duka ga sunan ayoyi a cikin alqur'ani alqur'anu hujjatul laka au alaika ko hadisin da duk da malaman hadisi na da magana a kansa wato na batun ruba ƙari alƙur'an wal ƙur'an yal'anuhu duka dai irin waɗannan ruwayoyin suna ifadantar da cewar wanda wato ya karanta alƙur'ani yana mai laifi to lalle wannan mutumin zai kasance ya samu matsala alƙur'ani zai tsine masa kuma azabar Allah tana jiransa amma in yayi salatin annabi wanda salatul fati salati ne na manzon Allah to lalle zai iya samun daraja madaukakiya kun ga anan zamu gane magana ce akan mai karatu ba magana ce akan abin da ake harafi a cikin alƙur'ani mai tsarki la tutrad illa dimna al-itar alladhi wud'at fihi wannan wata ka'ida ce wanda ba a sakinta sai akan irin tsarin da aka ajiye ta akai fasaha ma qulnahu da haka abin da muka faɗa ya inganta min annal muqaranata bainal fatihi wal qur'an bil itlaqi laysa muradan li shaykh radiyallahu anhu a a kai tsaye saki ba kaidi magana ta gaskiya maulan mu shehu tijjani bai yi waccan magana yin maganan maulan mu shehu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da sauran shugabanni na ɗariƙa nan gaba za a kawo mana maganganun su a cikin wannan littafi na almughir a fayyace mana matsayarsu akan wannan magana da ake jingina wa maulan mu shehu tijjani cewa ya fifita ni fil fatihi wato ina nufin maganganunsa guda biyu wanda ya akan salatul fatihi wal ismul azam da kuma ismul azam wa yulajidul fariq al bayyin bain al fadil wal mafdul dan ya gane bambanci bayyananne da yake tsakanin wanda ya fifita da wanda aka fifita a kansa ismul lahil azam mulan mu shautin jani ya ce ta fi salatul fatihi sau dubu shida ita kuma ismul lahil azam tana nan a cikin alqur'ani kama ta kuma bi zalika mawazin al kamar yadda duk wani ma'auni na hankali ma zai iya auna wannan iz kaunal ismul fadil yazinu min alqur'ani katamatan saboda shi alqur'ani shi ismul lahil azam wanda aka fifita an ce yana daidai da alkur'ani da katama guda ɗaya ta alkur'ani wal fatih al mafdula ita kuma salatul fati wanda ita ce aka fifita a kanta wanda an ce ita bata kai ismul lahil azam ba ta zinu minhu sittatu alaf sai aka ce ita kuma tana daidai da dubu shida kaga wannan hankali ba zai san cewa lalle akwai wani abu da ake nufi ba don komai ba ya za a ce ismul lahil azam ya fi salatul fati sannan kuma a ce in ka karanta ismul lal azam kaba daya za a baka ladan saukar qur'ani guda daya ita kuma salatul fati a baka sauka dubu shida kaga anan salatul fati ta fi ismul lal azam kenan amma kuma ingantacciyar magana shine ismul lal azam ta fi salatul fati inji maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala an anhu amrun ya hatadu ila ta'ammul wa tarqiq to kai da bin wannan kaji an ce an karanta ismul lal azam an samu ladan saukwa daya kuma an yi salatul fati an samu ladan sauka dubu shida kuma aka ce ismul lal azam din ya fi salatul fati kai ka san wannan maganar tana buƙatar lura tana buƙatar ingantaccen tunani da hangen nesa walaqad asbata sahibul jami lalle mawallafin littafin aljami ya tabbatar da anna al-jazma bi dukhulil qur'ani fi riwayat saniya laysa min kalami shaykh lalle cewa a yanke wannan magana ta cewa ya adilu sitta ta kata matin din nan yana daidai da sakwa dubu shida din nan a magana ta biyu bayan magana ta farko mashahuriya da aka rawaito ta fifita salatul wato ta fifita karatun alqur'ani akan duk wani salati da duk wani zikiri yace to lalle za mu gane shigo da alqur'ani a cikin nan ya zama kamar magana ce wanda aka ba, ba yankakkiya ba wa inna ma kalamuhu wal ihtimal faqat dun al jazm lalle anan wannan magana ce wanda aka dauke ta a ma'auni na tsammani da riyawa ba wai akan an yanke haƙiƙani tabbas haka ake nufi ba ba don komi ba wa ilayka kalamuhu fil jami ga maganar sa da take cikin littafin aljami fi faslil kalami ala yaqutatil farida wajen rarrabe jawabi akan littafin al-yaqutatil farida قال العلامة ابن المشري العلامة ابن المشري yana cewa naqlan an shaykh tijani radiyallahu ta'ala anhu a yana mai nakaltowa daga maulan mu shehu tijani Allah ya kara masa yadda qala yace falamma amarani bir ruju'i ilaiha lokacin da ya umarce ni na koma na karanta ta wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci maulan mu shehu tijani ya koma ba yana karanta salatul fati sa'altu sallallahu alaihi wa sallam an fadliha sai na tambaya akan falalar salatul fati fa akbarani awwalan bi anna al marrata al wahida ta'dulu min al qur'ani sitta marratin yace sai ban labarin cewa lalle a karo na farko cewa karanta ta tana daidai da saukar alqur'ani sau dubu shida a sitta marratin sau shida summa akbarani saniyan sai kuma ya bani labari a karo na biyu annal marratal wahidata lalle karanta kafa daya minha daga salatul fati ta'dilu min kulli tasbihin wa qafil kauni tana daidai da duk wani tasbihi da ya sauko a cikin wato kaunu gaba daya wa min kulli zikirin tana daidai da kowane irin zikiri wa min kulli du'a'in tana daidai da kowane addu'a kabir aw sagir sitata alafin karama ko babba sau dubu shida haza huwa kalamu shaykh radiyallahu anhu wannan shine zance na maulan mu shehu tijjani fa fi hadhihi riwaya kaga a cikin wannan riwaya lam yarid zikr alquran wa lam yajri ala lisan shaykh a riwaya ta biyu da yace summa akbarani thaniya sai ya bani labari karo na biyu wato bayan an ce karo na farko da aka ce karo na biyu alqur'ani ambatansa kwata-kwata bai zo a wannan gaba din ba alqur'ani ambatansa kwata-kwata bai zo a wannan gabaɗin ba sun maƙala sahibul jami to sai mawallafin littafin aljami yake cewa aqiba qaulihi a bayan maganarsa sittata alaf da yace dubu shida nan sau dubu shida fa qultu li shaykh radiyallahu anhu sai na tambayi a shaykh Allah ya kara mar yadda wa al qur'an dakilun fi riwayat saniya amla shin a riwaya ta biyu da aka ji daga shehu tijjani akwai a wato a cikin riwaya ta biyu din nan akwai maganan alqur'ani ko babu kala ya tabilu dukuluhu dukuluhu fiha sai ce to a tsammaci shigowarta a cikin wato ruwaya ta biyu intaha wannan magana ta kare sun makala sahibul jami sai mawallafin littafin aljami yace qultu sai na ci li annahu zakara intaha anan ya ambaci lafazin intaha kalamul jami al mushar ilai shine magana a cikin wato littafin aljami wanda aka yi nuni zuwa gare shi wa huwa ma'a mukhalafatihi lima fil maqdudati an-najeriya yace wannan duk da cewa a makaduda wanda take nan Najeriya akwai bambanci ba haka aka samu wannan magana ba allati la ashukku fi anni ra'aituha wanda bana shakka akan cewa na ganta illa annahu afada bi wuduhin sai dai ya fa'idantar a bayyane anna idkhal alquran cewa shigar da alqur'ani fi siyaqil awwal a siyaqi na farko mudrak shi qur'ani shigo da Qur'ani a cikin wannan maganar an shigar da Qur'ani ne wa wurudul ihtimal da yace akwai ihtimali yani anna fil mas'alati qawlayn wato ita wannan mas'ala akwai magana guda biyu adu kuma dukul na farko akwai wanda suka ruwaito suka shigar da alqur'ani a cikin waccan magana ɗin wanda muka karanta a baya na cewa idan an karanta salatul fatiha gaba ɗaya daidai take da saukar alqur'ani sau shida akwai wanda suka ruwaito suka shigar da maganar ambatan alkur'ani wal'akar adam to a ɗaya maganar kuma kwata-kwata babu ma maganar alkur'ani wa ala kullum ihtimalat to akan kowane ma ihtimali ake wato akan kowane irin tsammani ake la yumkin an yakuna zatul qur'an maqsudan bi hadha kalam yace akan kowane irin ihtimali ne yace abin da dai mu muka yadda da shi ba zai yi a ce gundarin alkur'ani ake nufi ba ba zai yi a ce gundarin alkur'ani ake nufi ba ولذلك جاء تصريح الشيخ محمد الحافظ الآتي بتكسير معتقد المساوى yace domin shine ma abin da yazo a bayyane cikin maganar babban shegun na ɗariƙar Tijjaniya shi Muhammad al-Hafiz al-Misri cewa duk wanda ya kulle wannan tunanin cewa salatul fati za ta fi alqur'ani ya kuma daidaita salatul fati da alqur'ani to lalle ya kafirta fadlan an mu'taqid tafsir wanda ya daidaita salatul fati ma da alqur'ani ya kafirta ballantana wanda yake salatul fati ta fi alqur'ani raji'u fi mahallihi min hadha kitab ka koma ka saurari wannan jawabi ka karanta shi a cikin wannan littafi in Allah da nan gaba za mu zo da wannan jawabi daga dukkan wato su shugunnai wanda maulana a shekha sharif zai kawo mana jawabansu a nan gaba wajen korewa wannan magana da kuma kyakkyawar fassarar da suka bata wa kullu man istadraka ala shaykh to dukkan wanda ya riskar da wani abu a ga maganar shehu radiyallahu ta'ala anhu a wistan bada min kayalihi ko kuwa ya binciko wani abu a cikin irin abin da a wato yarya a zuciyarsa taujiyan wata fuska ko mafuskanta yafji bihi ila alqawl bi tafdil ghayr alquran ala alquran duk wanda ya ruwaito wata magana wanda da wannan maganar ya kutsa cikin fifita wani alqur'ani akan alqur'ani fa innahu la yajuzu lahu an yansuba famahu hadha ila shaykh to bai halatta a gare shi ba ya jingina wannan fahimta tasa zuwa ga maulan mu shehu tijjani walillahi an yi uqiya ma sha aliman sha'a mu ko maganar lada ba ruwan mu cewa in ka karanta salatul fati zaka samu lada ita wannan Allah ba ruwansa ubangiji yana ba da lada yana ba da sakamako yadda ya so ga wanda ya so wanda ga wanda ya so wala yuhiqqu a lil mu'talahu an yaqula fi shay'in la taqirruhu shari'a bai halatta ga wanda aka bawa ba shi kuma ya faɗi wani abu wanda shari'ar musulunci bata tabbatar da shi ba annahu mazhabu shaykh yace ai wannan ita ce mazhabu shaykh tijani aw qawlu ko ko yace ita ce maganar shaykh tijani bal wala yansubu ila umumi ahli tariqati kai bai ma halatta ya jingina wannan magana ga dukkan ‘yan ɗariƙa tijjaniya ba, fadlan an an yaja ala ƙa'idatan da ruddu zai haka lama shaikha radiyallahu anhu ko ko dai ballantana ma a ce ya sanya wata ƙa'ida da zai na maida maganar maulon mu shehu tijjani ko ƙa'idatan ya ruddu zai haka lama shaikh wato ya sanya wata ƙa'ida wanda maganar shehu tijjani za ta na gudana ne a kai auta dara auta diru laha adullatu shari'atin sabita ko kuwa dai a'a za a jefar da wata dalili na shari'a wato ba zai yiwu mutum ya ɗauko wata magana marar inganci ya ce ta shehu tijjani ba ce ko kuwa ya ɗora cewa wannan ƙa'ida ce wanda garar da maganar shehu tijjani a kai ko kuwa ya jefar da wani dalili na shari'a ba zai yiwu ba wannan kam wani abu ne wanda shugunan ɗariƙa ba za su karɓe shi ba wa ana bihamdillah yace ni ina gode wa Allah la atawaqqafu aw ataraddadu fi kulli ma warada an shaykh radiyallahu ta'ala anhu tijani mata sahhat nisbatuhu ilayhi inde ya inganta magana daga shehu tijani take wa alamatu sihhatil mansub ilayhi alamar ingantuwar magana da aka dingina wa shehu tijani alamar haka mawafaqatu tamma li qawaid shari'a shine a ce wannan magana ta dace da ƙa'idodin shari'ar musulunci wa amma qawlu ba'dihim ta'annutan aw im'anan fil inhiraf amma maganar waɗansu daga cikin mutane domin wato a wuce gona da iri da kuma aikata muggun laifi ta'annuti domin kangarewa da karkacewa ga barin tsari wa man yastati wa an yazina kalama shay akwai mutanen da suke yawan faɗa in an ce shehu tijjani ya ce in kun ji daga gare ni ku auna magana ta da ma'aunin shari'a sai su ce to waye ya isa ya auna magana shehu tijjani fa hada min al mughalabat al mafduha kaga wannan yana ɗaya daga cikin cukurkuɗa magana na abun kunya wanda kuskure ne babba na, wanda yake cike da kunya mai tsanani fa naqulu lahu za mu faɗa wa duk wanda a wato a duk wanda yake da irin wannan inna shaika a nafsahu wa zana kalama nafsihi shi shehu Allah ya kara masa yadda ya auna wato ya ya auna maganarsa akan kansa hay sura'a ta yadda ya ga atba'ahu ahlan li hadhihi muhimma ta yadda ya ga cewa mabiyansa sun dace da wannan muhimma duk wanda ya ce ai ba a sa auna maganar shehu tijjani ba to abinda za a ce masa lokacin da Shehu Tijjani yake cewa in kun ji magana ta ku auna ta da ma'aunin shari'a da suwa yake da almajiransa yake yake su auna to tun da yake ku su auna sai wani ya zo yake ai ai ai ba zai auna ba ai magana sa ba za ta aunu ba to kamar anan yana nuna cewa Shehu Tijjani akan kansa ma bai fahimci abin da yake faɗa ba tunda inda ɗalibansa ba su cancanta da aunawa ba to Shehu Tijjani ba zai koye ba zai ce maganarsa ba za ta aunu ba wanda kuma hasha wa an zalika ba zai yi a irin wannan magana mai cike da kuskure daga maulan shehu tijjani ba kawai wuce gona da iri ne irin na waɗansu masu jingina kansu ga ɗariƙar tijjaniya fa qaɗa ba ulama ahu da haka shehu tijjani yana magana da malamai ne a cikin yan ɗariƙa bi hadal kalam da wannan zance wa nafsul qa'il da haƙiƙanin shi mai maganar bi hadal ra'ayi da wannan ra'ayi wato taraku yastadillu bi ayatil qur'an wa hadisin nabi alaihi salatu wassalam a za ka gan shi yana shi kansa mai wannan maganar za ka gan shi yana kafa dalilai da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bi ilmin yastajillu biha an bi jahli a'a yana sanane yake kafa hujja da su ko kuwa da jahilci wato lokacin da zai ce ba za a auna maganar shehu tijjani ba sai ya kawo hujjoji na ayoyi da hadisai da za su tabbatar masa cewa ai ba zai yi a auna ɗin ba to shine maulana a shekar sharif ya ce wai shin lokacin da yake faɗan wannan maganar a cikin hayyacinsa da ilimi yake magana koko da jahilci tunda shi kan kansa a wannan gabar yana auna maganar shehu tijjani ne ai da alƙur'ani ta yadda yake so ya gamsar da wani abu duk da ba shehu tijjani ne ya faɗa ba yake so ya gamsar da mutane akan da'awarsa wadda marar inganci ce dole ne in an ce shehi ya yi magana abin da yake tabbatacce a cikin ɗarika duk wani shehin da ya yi magana to a tabbatar da maganarsa tana kan mizani na shari'ar musulunci amma duk shegin da yayi magana kar a ce ai maganar shehi ba a auna ta a maganar shehi ana auna ta ta yi daidai da nassin alkur'ani ta yi daidai da nassi na karantarwar manzon Allah domin shegi ba ma'asumi bane kowa za a iya karba a wajensa kowa za a iya ajiye masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma shegunnai bayan Allah ne masu fai za a rabta haza falal tifata li talbisatil adiya to kada ka waiwaya zuwa ga rudu irin na yan da'awa wa nahnu la nashukku itlaqan fi anna murada shayki fi kulli aqwalihi la yukhalifu shar'a yace mu ba ma ba ma kokonto akan cewa maganganun shegu radiyallahu ta'ala an gaba daya ba sa saba wa shari'a bi halin min al-ahwal a kowane irin hali yana magana sale idan ya auna ta da nasoshin da ya dogara da su hatta annahu law sakata al-munkiruna ala al-awliya'i lama takallama adun min al-mu'taqidin fi hadhihi al-masail cewa inda a ce masu inkari sun yi shiru masu inkarin waliyai sun ja baki sun yi shiru to da babu wani mutum daga cikin masu irin wannan aqida din na jahilci a cikin ɗariƙa da zai ɗauko irin waɗannan maganganun ma ya tattauna su ilman minhum bi annal awliya'a duk da cewa sun san cewa su waliyai bayan Allah la yatakallamuna illa bi lisanil muhabba ba sa yin magana sai da harshe na soyayya wal qurba da kusanci wal iman da imani wal yaqin da kuma yaqini limaktasahum limaktasahum Allah bihi min al masharib al aliya saboda abin da Allah ya keɓe su daga wato mashaya maɗaukakiya wal azwaqul mansiya asamiya wanda da kuma zauki wanda yake mai kore duk wata barna wanda yake maɗaukaki wala yaqtur bi bali adihim ba zai ɗarsu a zuciyar ɗaya daga cikin su ba abadan bayan har abada dukkan bayan Allah waliyai ba zai yi ya ɗarsu a cikin zuciyar ɗayan su ba mukhalafata kilafa شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقا وشريع من زن الله والشيخ لم يأمر آدم باتباع الهوى شو تجاني بيتبع أمرتر وانا أكن تيوا in magana ta zo daga gare ni ko son zuciya ta karba wal iyaz billahi son zuciya ba zai taba zuwa daga wajen sa ba in kaga abu ya zama maka da siffa ta son zuciya to kai ne baka gane ba haƙƙi ka koma wajen malamai za su ma bayani su kuma fahimtar da kai aw mukhalafata shar'i shehun tijjani bai taɓa umarni mutum ya bi wani abu wanda yake ya saba wa shari'a ba a shari'a mai girma wa man khalafa fi hadha fala yalumanna illa nafsahu duk wanda ya saba a nan to kare zargi kowa ya zargi kansa wa ma kulli hadha fa inna ma qarrartuhu hunaka to dalle duk da abin da ya riga ya gabata abin da na tabbatar da shi a cikin littafin at-tafsir kad sabaqa ila taqririhi a Sheikhul Islam في شرحه البدور الصدع على المصفات القضاء واتو مولم شي إبراهيم أتكل التافن سا البدور الصدع كوكو الصابع على على الملعفات القاطع كو القضاء واتو مولم شي إبراهيم أتكون للتافي ناسا الذي شرع فيه كثير تأكية الشيخ محمد الخليفة في الرد على ابن ميابة الجكني واتو مولم شي إبراهيم أتكون للتافي البدور ya yi wato raddi ga ya yi bayani akan kasidar ɗan uwansa Shehu Muhammadul Khalifa wanda Ibn Mayaba ya yi wata magana na ɓatanci ga Shehu Tijjani shi kuma Shehu Muhammadul Khalifa ya mai raddi Maulan Mushe Ibrahim sai ya ɗauka sai ya yi sharhinta wa huwa makhdudun indi yace wannan raddin da yayi yana nan a wajena a rubuce da rubutun Maulan Mushe Ibrahim وكل من أصر على فهم كلامي على خلاف مرادي بعد هذا البيان فإنه مغرد ساقط لا يستحق أن يلتفت إليه duk wanda ya nace ya ci gaba da fahimtar magana ta saɓanin yadda ni nake nufi bayan na yi wannan gamsasshen bayanin to lalle shi ruɗaɗɗe ne kuma wato maras wato wato maras mutunci ne bai kamata ma a ce an waiwaya an kalle shi ba wal kitabu min awwalihi ila akhirihi shi littafin nan na wani at-tafsir tun daga farkon sa har karshen sa difa'un harun kariya ce mai zafi an shaykh radiyallahu ta'ala anhu da shehu tijjani da ɗariƙar shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda wa an jari ikiwani al'auliya da dukkan ƴan uwansa waliyai sun huwa hiwarin mubashar ma'a uquli ula'ikan nafar min allazina la ya'lu lahum shay'un siwa akal ligumil auliya sannan kuma tattaunawa ce ta kai tsaye da kwakwalan waɗancan mutane wanda baya musu zaƙi ba abin da yake musu daɗi a baki face cin naman bayan Allah waliyai wa ta'anu fihim da su kansu wal amalu bi kulli himamihim fi tafriqi kalimatil muslimin da kuma aiki tukuru da irin himmarsu wajen rarraba kalma ta musulmai wattikazi takfir hirfatan lahum da ɗaukan wato harka ta kafirta musulmai a matsayin sana'a a wajensu ta tafi tare da'awa ila Allah ta'ala a cikin wato wata wato a cikin wani lullubi na da'awa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wal amalu min adalil islam da kuma aiki saboda addinin musulunci akwai wanda sun ɗauki wannan za su yi amfani da mumbari na da'awa su dinga yaɗa abin da ya saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda akan su ne Maulana Ashekh Sharif ya wallafa littafin a attafsir domin wayar musu da kai amma kwata-kwata manufan littafin attafsir ba shine ƙaryata wani abu da ya inganta daga maulan mushau tijjani ba radiyallahu ta'ala anhu yan uwa wannan shine takaitaccen jawabi akan auna ladan ismullahi azam da kuma ladan salatul fatihi a takaice abinda zamu fahimta cikin wannan sako lalle magana cewa salatul fatihi in ka karanta kafa ɗaya tana daidai da ladan a karatun alkur'ani sau dubu shida tare da itimalin yiwuwar ta shin zancen ma shehu tijjani ya faɗa ko bai faɗa ba ko da da ihtimali to abin da yake tabbatacce magana ne akan wanda yake karatun alkur'ani yana saban Allah ba don komi ba an samu maganganu har guda biyu wanda suke tabbatar da haka magana ta farko a cikin jawahirul ma'ani ta tabbatar da cewa babu wani zikiri ko salati da ya kai matsayin harafi guda ɗaya a cikin alkur'ani magana ta biyu maulan mushehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi cewa ismullahi al'azam karanta shi sau ɗaya daidai yake da karanta salatul fatihi sau dubu shida shi ko ismullahi al'azam a cikin alkur'ani yake to ba zai yi a ce wani yanki a cikin alkur'ani ya fifita akan salatul fatih sau dubu shida sannan kuma a ce ita salatul fatih ta fi alkur'ani ga baki ɗayansa ba wannan zance ne wanda hankali ba zai karɓe shi ba ita ce kuma matsaya ta manya-manyan shehunnai na ɗarikar tijjaniya kuma maulanmu shekul islam asharif ibrahim saleh yake bayyana mana ita a wannan gaba ɗin cikin littafin almughir ina ga za mu wadatu da wannan insha Allah sai wani satin idan Allah ya kai mu maulana ashekh sharif Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa nisan kwana da dukkan ƴaƴayensa da khalifofinsa da almajiransa ko ina suke Allah ubangiji ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkan shegunnanmu Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya ya albarkaci rayuwarmu ya bamu shugabanni nagari a nan nake ga zan dakata sai wani sati idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu